وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سمى بقية الله العظيم سائر الرسول والصلاة والفداء to inshallah za mu dora da matiyar sarakan waƙen karbala duk da lokaci yana kure mana aini a wancan kar ina bayanin mubarazan wani mai suna abu wahab sai ne ishtibahinsa da wahab kansa abu wahab ne wancan ba wahab ba wani ne daban shi abu wahab wani ne daban ba wahab din ba shi wahab ne balasari wanda ya je da mahaifiyarsa da matarsa wancan abdullahi sunansa ana masa kinaya da abu wahab shi wani mutum ne daban ba shi ne wahab ba wani sare ba an fahimta ai lokacin na bayanin sai na mubarazan abu wahab sunansa abdullah sai na ce shi ne banasari wannan shi banasarin su wanda yake kasance banasari a da yanzu kan masha Allah a fagen fama ya riga ya ya musulunta tare da imam alayhi salam sunansa wahab bin habbab al-kalbi shine wanda kisansa na bayar ishtibahan dangane da abuwa ummu wahab da abu wahab shi wannan abdullahi bin umair alkalbi ana mashi alkunya da abu wahab da matarsa kuma ummu wahab shi kuma wannan wahab bin habab alkalbi duk kalbiyoyi ne sunan ya yi kam wannan abdullahi bin umair alkalbi wannan wahab bin habab alkalbi saboda ka ne ishtibahin biyu shi wancan wani jarumi shi shi abdullahi bin umar alkalbi ana mashi alkunya da abu wahab an ce mutum ne mai tsawo kuma mai faɗin kafaɗu kuma babban mutum ne a cikin al'ummarsa kuma jarumi wanda yake da gogayya a yaki da lokacin da waɗansu suka fito mubara da sai imam hussein ya tura shi sai suka ci su ba su yadda shi ya yaƙi da shi ba wanda suka yi mubara za mutum biyu mutanen ziyadawa guda biyu da maulan yazid da kuma wani ne ziyad kai ziyad to sai suka ce su suna neman zuhair bin kain to sai zuhair bin yi mubaraza da su shi wannan bayan nan shi abu wahab din ya mubaraza shi ma ya je ya fafata har shi ma ya shahada shi ne uwarsa ta ma ta ɗauko al'amudi ta je imam ya ce ta dawo allah ya rahamshe ta to wannan kisan shi daban wannan abu wahab ke abdullahi bin umar al-kalbi to sai wahab bin habab al-kalbi shi kuma wannan shi ne wannan ba nasara na ya mutsa biyu ne na ɗauka wannan shi ne wannan shi ne wannan wanda kissansa na lokacin wucewar imam hussein gidansu ya tambaye ya ga mahaifiyarsa ya tambaye ta ko suna da ruwa ta ce ba ruwa su ruwa ainihin ya ɗauke su yini guda wajen kawo ruwa saboda kaɗanta ya je ɗebo ruwa sai ya tona ƙasa sai ruwa a kullum daga ido ruwa ya bullu sai ta ce masa ko kai ne isa ya ce a ba shi ne ba to shi- sai ya wuce da da wahab ya dawo sai ya ga ruwa na kurkugo a kusa da gidansu ya ce a umar mai ya faru ta ce wani bawan allah kaji kaji ta tambaye shi ko shi ne isa almasiru ya ce a shi ɗan uwansa ya wuce sai ya ce ai bai kamata ba ya kamata mu bi shi to sai suka bi shi da- da shi da uwarsa da matarsa to shi ne wanda wanda matarsa da farko ba ta so ya mubarak ba amma daga baya ta ci masa to dun ya so ya kama ne domin ita ma ummu wahab ta shajja a abu wahab to sai na ɗauka duk wannan ne to nan shi wahab bin habbab alkalbi ya mubaraza tare da shi a dama ya ya zo ta tare da mahaifiyarsa da matarsa sai um- uwarsa ta ce tashi ya ɗana taimaki ɗan 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam. ya ce zan aikata haka nan ya umma kuma ba zan takaita ba sai ya mubaraza ya ɗaya yi kirari yana mai cewa in tankiruni fa ana ibn al-kalbi sawfa tarawni sawfa tarawni wa tarawna darbi wa hamlati wa sawlati fil harb udriku thari ba'da thari sahabi wa adfa'u al-karba amama al-karb laysa jihadi fil waqa bil la'i sannan ya kai hari bai gushe ba yana yaƙi har ya kashe jama'a da yawa daga cikinsu sannan ya dawo ya zuwa a wajen matarsa da uwarsa ya ce ya umma kin yarda wato yanzu na- na abin da na ya ya- kin yarje mishi tun da ya je ya yaƙi yaƙi da gwarzantaka ya kashe da dama da sai uwar ta ce da shi ban yarda ba har sai an kashe ka a gaban hussein alaisa sai matarsa ta ce ina gamar da kai allah kar ka yi min mufaja da kanka sai uwar ta ce ya ana kyale ta kar ka saurari zancen kuma ka yaƙi gaba ga ɗan 'yar annabinka ka sami ceton kakansa gobe kiyama Bai- sai ya koma bai gushe ba yana ta yaƙi har aka yanke hannunsa to sai matarsa ta ɗauki al'amudi inda kuka ga abin ya so ya kama kenan ya so ya kama ita shi ma wancan ma- eh, abu umma wahab ta ɗauki al'amudi wannan matar wahab ita ma sai ta ɗauki al'amudi ta ta fuskanci za ta je ta yaƙi tana cewa fidaka abi wa ummi qatil duna tsayibi haramar rasulullah tana mashi tana karfafa shi ban san ban sa ga ubana da uwa- uwata yi yaƙi domin domin kare wa'annan tsarkaka haramin manz- manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ce a yanzu ba ɗazun ne kike hana ni yanzu in yaƙi ba yanzu kuma kin zo kina yaƙi tare da ni ya ce karka zarge ni." kiran hussein ya karya zuciyata sai ya ce mai kika ji shi ya yana cewa ta ce ya wahab na gan shi yana zaune a kofan haima yana kira yana cewa waƙin latin nasira sai ya kuka kuka mai- mai mai yawa ya ce mata to koma shi wato shi wahab kenan ba wahab ya kuka wato dai ta- ta- ita abin da ya ya- ya karya zuciyarta fa da ta ga imam a kofar haima ya zo na ya- yana cewa wakilata nasira ya karancin mataimaka yanzu ba ko gashi ana yaƙi amma ba mu da mataimaka sun karanta waƙin latar nasara to wannan ne ya sa zuciyarta karayan zuciya a nan yawo da larabci ma'anan shi daban da hausa in ma ka ce zuciyar mutum ya karaya ai yana nufin mu a wurin mu wani abu ne daban sai wato ainihin ya so sararta ne za mu ce ya so sa mata rai ba wai ya zuciyar ta karaya ba zan ta sai sai abin ya sai ta tashi da zai tana tana ce shi yaki wajen kare tsarkaka to sai wahabu ya kuka kuka mai yawa ya ce mace to ki koma da zuwa mata Allah ya ramshe ki taki wahabu ya ya faɗi da ƙarfi yana sai dai abu abdullah koma da ita ya zo a haimu sai imam alaihi salam ya ce ta koma haimu sannan waɗansu mutane suka duro kansu suka haka har suka kashe shimru kuma ya kai hamla har ya soki haima ɗin hussein da mashi ya ce alayya bin na lo'uhur ƙaho al'ali kawo mu mutane ƙona da mutanen da ke ciki sai mata suka shiga ruwa suka fito daga cikin rumfaɗin fustan ne to rumfaɗin suka fito hussein ne kira shi ya ce yabna da jaushin kai ne kake kira a kawo maka wuta domin ka kowane gidana a kan iyali allah ya kona ka da wuta shabbas bin rubi sai ya ce mu shi shiba shi ma shabbas yana tare da su wanda mun faɗi magana shi yana cikin yana cikin wanda suka juya baya suka suka biya zi ya ce sai ya ce ma shiba wato ainihin yanzu kuma da mata kaje kana faɗa ban taɓa ganin mayaƙi wanda ya fi kama wani matsayi ba da zance ba munin zance da munin matsayi to sai shimur ya ji kunya sai ya juya sai kuma zuhair bin kai shi da mutum goma daga cikin sabonsa suka kai hamla cikin makiya har sai da suka kore su daga daga haimomin imam suka kore su daga wani to da uzuratu bin qais shine ke shine kwamandan mayakan dawakai bangaren umar bin sa'ad da ya ga cewa sahabbansu sun yi rauni duk lokacin da suka kai hamla suka kai hari sai zama kuma ba su iya kai cimma wani wani ba su kai ga wani abu sai ya aika ma umar bin sa'ad ya karo mashi mutane sai ya tura masa hussein bin numayr akwai wani mai suna hussein da sabi hussein bin numayar yana cikin dakarun mayakan yazid to sai umar bin sa'ad ya tura mashi hussein bin numayar da mayaka 500 na duk cikinsu masu harbi da kiba yaƙi ya tsananta kuma raunuka suka yi yawa a cikin sabon hussein alaihi har sai da ya zama ainihin duk an jijjima dawakansu ciwo an yanyanka kafafunsu ko sun sami tsara ko su kan kibiya ke ya zama ba za su iya zai ke masa ta fuska guda ba sai ibn sa'ad ya sake aikawa da mutane eh, ma- mayakan kafa domin su su gama da bangaren dama da- da ma ta su kulo musu ta dama da hagu su rutsa da su to sai ya zama yanzu sabon hussein alaihissalam saboda kaɗan ne sai dai su su- su zama mutum uku ko hudu su rika fuskantar suna tsare suna tsare gida- gidajen da ake so a cin sannan su su su su iya kama su iya fuskantar mayaƙi ko su kashe shi ko su harbe shi da kibiya in yawo kusa sai ibn sa'ad ya faɗi da ƙarfi ya ce ku ƙona gidajensu ku jefa wuta ce mata suka ji suka ji suka shiga kuruwa yara kuma suka shiga kuka a jarirai sai hussein ya ce ku kyale ku kyale su su ƙona gidajen domin in suka yi haka nan zai shi kenan ya zama kariya gare sai ku abin ya zama kamar haka ya zai zama kariya da suka je suka cinna ma gidajen wuta su su matan da yaran suka firfito sai ya zama kamar katanga sai ya zama su iya bullowa masu tanan wurin ta wajen da suka cinna wutan ba akwai wani akwai wani mutum ana ce mashi abu sha'afa alkindi Shi- shi ne kuma har wala ake ce mai yazid bin ziyad yana tare da ibn sa'ad kuma mayan harbi ne to yayin da suka yayin da suka ƙi karɓan sharuɗan husaini sai ya koma ɓangaren husaini sai ya je ya gurfana da gwiwoyin shi gaban imam husaini sai ya shiga cilla masu makiya kibiya kibar- kibiyo- kibiyoyi shi kuma imam alaihissalam yana ce yana addu'a yana ce allahumma saddid ramyatahu waj'al thawabahu aljanna Allah ka gamar da harbin sa da katar kuma ka sa ah, ladan sa ya zama aljanna to duk lokacin da ya harba da yake sai sai ya zama lalle ko samu yake yana ta harbi yana ta harbi har sai da kibiyoyinsa suka kai sannan ya ya- ya- ya- ya- ya- ya- duk da baki tsoron kibo amma baki ben duk da ya harba lallai ta sami ta samu kuma ta yi kisa to sannan ya ya shiga ya- ya- ya shiga yaƙi da takobi ya har ya kashe mutum tara sannan aka kashe shi to sai abu sumama a sa'idi ya daga kai sama ya dubi rana ya ga cewa ai ta yi- ta yi- ta yi zawaya sai ya ce ma hussein alaihi salam raina ya zama fansa gare ka na ga mutanen nan sun kusanto ya zuwa gare ka ya ce wallahi ba za a kashe ka ba sai an kashe ni wajen kare ka amma kuma ina sa in gamu da allah alhali na sallaci wannan sallah domin lokacin ta ya kusa sai hussein ya daga kansa sama sai ya ce ka ambaci sallah allah ya sa ka a cikin masu sallah saka cikin masu zikiri ya ce na wannan ko farkon lokacin sallah ne duba sallah suka ku ce masu su kame daga barin har sai mun yi sallah su su kyale mu mai sallah ma sai Hussein wannan dai Hussein bin bari duka ce mashi ibn Numair don kar mutane su don shi ba wuce da sin da sadi duk ɗaya ne a wurin shi in na ce Hussein bin Numair za a ɗauka ko su ba ce bari ce mashi ibn Numair kawai sai ibn Numair da ya ji ya ce an ce ku saura Hussein yana cewa ku saurara mana za mu yi sallah sai ya ce ai ba za a karɓi sallar da ku in ji shi ibn Numair ke sai habib bin zahir ya ce kana rayawan cewa ba za a karɓi sallah daga iyalan manzan Allah ba amma kai kai za a karɓa wajen ka ya jaki ya yi mara ya ce mishi kai jaki za a karɓa wajen ka kai sai shi ibn mai ya ji zafin wannan magana sai sai ya kai masa hari sai habib ko ya sari fuskarsa da dokinsa da takobi sai da har ya faɗo daga dokin kuma sai sabon su suka suka ɗauke shi da sauri kuma habib ya yi su yaƙi mai tsanani habib bin mazahir ke duk da tsufansa shi habib bin mazabir sai da ya kashe a nan mutum 62 da gaskinsu sannan budayil bin suraim ya sare shi da takobi ya kuma soke shi ya soke shi wani mutum kai daga tamim kuma ya soke shi da mashi sai ya faru a ƙasa da ya nemi ya miƙe sai shi ibn numayar ya siga saran shi ya sare shi da takobi a kansa sai ya faru a fuskarsa sannan su nan wannan tamimi din ya sauka ya sara wuyansa imam alaihi salam ke cewa a wajen shi ke da lokacin da aka sare shi kafin ya cika yake cewa inda lahi a ta tsibar musu ko kuma ta asali wasu ya kuma ta iya sirjaye ina da lawan da rajin to sai kuma bayansa bin yazid al-riyahi da wanda suke tare da shi da wanda tare da shi akwai zuhair bin kai suka je suka kwato shi hur ya shiga kirari yana cewa inni ana hurru wa ma'awar daifi a darbu fi a na kukun bisaifi an khairi man halla bi ardil haifi a darbukum wala ara min haifi har sai da ya kashe jama'a da yawa da cikinsu sai ibn numair ya ce ma yazid bin sibiya wannan fahorin wanda kake so a kai kai ta burin kashe shi ya ce ya kai ya fita ya zuwa gari suka suka yi mubarak nan da nan farko ya kashe shi sannan ayyub bin mashra haiwani haiwani da da da hamidu sai ya harbi dokin hope da kibiya ya ya sami kamarsa dokin ya zabura sai ya faɗo a kan dokin kamar ba ta kori hannunsa ya shiga yaƙi da ƙafa ya kashe wajen mutum arba'in da yanka a cikin sannan mayakan ƙafa suka yi masa dafi ne sabon hussein alaihi salam suka ɗauko shi suka sa shi gaban haiman hussein alaihi salam gaban wayanda suke kare shi a wani haiman hussein ya juya ya zuwa ga horo alhali da sauran numfashi tare da shi ya ce da shi alhali yana share jini gabaninsa ya ce an kai hur ne kamar yadda wakata ta ambace ka hur yana nufin yantacce da hausa kuriya muna da sandali ba dai da bahaushe yana yana yana jingina shi da zama ɗari saboda kai na ce in ce yanci ana iya gane yantacce wato ma'ana ba bautacce ba wato tsakanin ɗa da bawa amma ɗa yana nufin wanda yake haifaffe ba bawa ba ke to shi kenan za a iya gane da hausa nake magana ya ce shi hur sunansa don hur ɗin ya fi ma'ana akwai wani wani bani ɗan amerika ɗan asar bakin fatan amerika da ya musulunta sai ya sa ma kansa suna abdullahi uhuru da uhuru da swahili to sai na ce mashi ai hausa sai ce ina ga mashi hausa sun gudana sun fi jin swahili a duniya sun ɗauka ma duk afirka ba harshen da ke swahili alhali yawan hausa masu magana da harshen hausa sun nunnunka masu magana da swahili sai dai su swahili ainihin harshe ne da wasu ƙasashe suke amfani da shi a harshen gwamnati kenya da uganda da tanzania duk nan ba su wuce jihohi uku a arewacin nigeria ba su wuce kaduna da kano da katsina wayannan kasashen duk to amma saboda su da kasashe sai ta tashi sai na ci mutu zai zai mai da sunansa da hausa ya ma'anan yanci yake uhuru din nan da hausa sai ce bashi a haka bashi a uhurun shi da swahilin ya fi tun da yake da uhuru yana nufin yantacce huru yake nufi su daga hur suka ɗauko a swahili muku da hausa ban san ne sa muka ɗauko hurri amma muka ce hurriya kuka amfani da kalmar hurriya wanda ke nufin yanci to shi ke nan ce hur da ainihin swahili da mun ɗauko wannan kalmar shi abinda abi abdullahi hussein yake ce ma hur shi ne kai hur ɗin wato kamar da uwa ka ta sa maka suna hur ka tabbata hur ɗin yantacce ba bawa ba ke ba wanda wato yanzu ka yanta kanka daga kangi baka bi kangi da ya bi wa'ancan da ya zama bawa da ya tashi a home tun da ya zama bayan mai zama sakili da ya zama mabiyin waɗansu amma yanzu ya bi allah ya bi manzansa kawai kaga yantacce ne shi ya ce kai huru ne kamar yadda uwanka ta ambace ka wa'antar huru fin duniya wal akhir kai huru ne an gane ma'anar hurɗin kai yantacce ne ma'ana a duniya da lahir wani waƙe a cikin sabon Hussaini yana akwai wani abin da wani waƙe da larabci ake mushe mushe rafa wafa shi ne baƙen bege na wanda ya rasu a yi ko aka kashe ainihin ana tunawa da shi ana ce mashi rafa kamar waƙe waƙe da amma rafa waƙen begen wanda ya bar duniya to cikin sabon hussein sai wani ya waƙen bege amma zai da abin shi ya waƙen ya la ni'mal hurru hurru bani riyahi suburin inda mushtabikin riyahi wa ni'mal hurru idh fada husaina wajada bi nafsi inda sabahi da yake har wala tarjamin wannan zai wahala ganin shi waƙen ya ɗauki kalmomin da suka dace a larabci da ni'imar hurru hurru bani riyahi madalla da hurru hurru din bani bani riyashi riyahi kabilar su saburun inda mushtabikin riyahi wato mai tsananin dauriya yayin da riya rimahi kai rimahi riyahi kamar mai dauriya a yayin da ainihin tsinunukan mashi suka yawaita wa ni'mar hurru iz fada husaina madalla da hurru yayin da ya fanci husaini waje da bi nafsi inda sabahi ainihin ya ba da kansa wato waje kare husaini kenan ainihin da safiya an husaini miƙe sallah wato kun ga bayan da aka batun sallah nan duk ba su kyale su ba har sai yanzu yanzu yanzu ne to aka yi batun yanzu a yi sallah aka ce imam hussein ya yi sallah ne tare da wanda suka wanzu na sahabbansa sallah da ake ce masallar tsoro wanda aka raba aka raba masallata ɗin biyu a yi rabin fili min ya rabin sallar da rabin mutane sannan su tashi su cika su cika su sallah ya jira su sannan su kuma saura su zo su karɓe su sai yi saraguwar sallar da su sai zama an yi sallah da jama'a biyu amma liman ɗaya shi liman zai rabin sallah ɗin da wannan jama'a rabin sallah da wa'ancan jama'a salatul khawf to irin wannan imam ya yi tare da su a wannan hali زهير بن كعين da sa'ad bin abdullah al-hanafi suka tsaya a gabansa ana sallar rabin sahabansa rabi rabi suka tsaya a gaba rabi kuma suna sallar shi sa'id bin da ainihin aka aka ci karfinsa da kiba sun tabo masu kiba sai ya faɗi yana cewa اللهم لعنهم لعن آدم وثمود وألبغ نبيك من نسرة وأبلغه ما لقيت من ألم من ألم الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك yace Allah ka la'anci wa'annan mutane la'antar adada famo kuma ka isar ma annabinka daga gare ni ka isar masa da sallama kuma ka sanar ka isar masa cewa na da abin da muke ji na zafin miyako duk an harbe shi da mai kyau da ce raunuka da ce zafin raunuka saboda an harbe shi da kibau domin ina neman ladan wannan wajensa a wajen wajen allah a wajen taimakon zuri'an annabinsa ya juya gudu sai yana cewa na cika ya bana rasulullah na biya ma nake imam alayhi salam ce masa na kana tare da ni aljanna ya ce an ta amami fil janna a gaba gare ni bayanan don kawo ce ni bane ina nufin na ta sa kai wato an ta amami fil janna kana gaba na aljanna ma'ana ta sa wato da za ka tasa ka shigar da su aljanna ma sannan sai ya cika aka sami ainihin kibiyoyi goma sha uku a tare da shi su kun sosoke shi banda tsaran takobi da su kamashi da hussein ya gama sallansa wato wannan hamla suka yi a kan sallah ɗin duk da ana sallah ɗin dun da sun kyale a yi sallah ɗin amma kama wani ruwa ya nuna shi shimr ya ɗiba wasu jama'a suka zo su kwa- suka su kwana suka je suka yi musu ruwan kiba suna sallah sai sai ya dawo har shi umar bin sa'ad yana cewa "Abin- abin ji daɗi abin da ka yi ba ya za a yi a harbin mutum yana sallah ya ce ai ya guji kada mutane su ga sallar husaini ne su tausaya mashi kada mutu cikin mutane kuma su su shiga tausayi sai yayin da husaini alaihi salam ya gama sallah ya kira sahabban sai na sai na shiga da doki na rumfa to kuma sun kasance duk lokacin da mutum zai fita ya je yaki sai ya zo ya ba kwana da Hussein alaihi salam ya ce da shi assalamu alaikum ya bada rasulullah shi kuma ya amsa masa ya ce wa alaikum salam wa nahnu khalfak ce alaikum salam mu ma muna muna mu ma muna in ya zo ya ba kwana wato duk wanda zai tafi yaƙi dama ya san ba tafiyar da yaƙin za a je a a je a ta an tafi ke saboda ka zai zo ya ban kwana ya ce ya ce assalamu alaikum ya bada rasulullah ma'ana wannan sallaman ban kwana ke sai ce wa alaikum salam muna muwa ga muna tafi sai mun zo sannan sai imam ya karanta wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila sai abu sumama sa'i ya fita ya yaƙi har sai da aka ci ƙarfin shi da raunuka to tare da umar bin sa'ad akwai wani ɗan amin nasa ana ce masa qais bin abdullah akwai shi akwai gaba tsakaninsu da sumama din sai ya fito ya ya same shi bayan miyaku sun ci karfinsa sai ya fashe shi sannan salman bin mubarak al-bajali dan amin zuhair bin qain shi ma ya fita ya yaki har aka kashe shi sannan ya wa sadar lahir shahidar hayya wato a kamar yana cewa da imam hussein sai ka zo kenan hadiya hadiya a yau a yau zan ga zan gamu da kakanka annabi da da Hassan da Murtaza Aliya wannan da yake waƙe ke ya tsara yadda zai fice in ba ka wanda ya kamata ya ce in ya faɗi annabi sai ya ce sai ya ce amirul mu'minin sannan Hassan amma da yake waƙe ne yana son ya ya ƙare da ya sai ya ce wa Hassan wal Murtaza Aliya وذل جناحين الفتاة كمية وأسد الله لشهيد الحياة يعني في اليو يو زنغ مدى زنغ مدى كاكانكا دا دا أمير المؤمنين دا حسن دا دا كما حمزة wanda ya ce man da kira shi ainihin da kuma durjana haini wannan durjana shi ne Ja'far Tayyab da Ja'far Tayyab da kuma Asadullah shi ne Hamza sai Hussein ya ce wa ana alƙahu ma ala Afirka kuma zan- ni ma zan zan- zan- zan- zan- zan- zan ci masu ba- a bayan ka wato kamin kamunan sannan sai Zuhair ya ya ya- ya kai hari cikin makiya yana cewa ana Zuhair wa ana ibn al-Qaini azudukum bisaifi an husaini ya kashe mutum 120 ilalle ainihin hamlan din zuhair daban al'ajib domin har umar bin sa'ad sai da ya ce mashin kun ba mu kunya yanzu mutum ɗaya rak ya zo cikin ku duk ya karkashe mutanen nan sannan ya ko sai ce ai in ji sai shi mai ce wannan su ma sun su abin da suka gani mu'ujiza ce shi ma ya ce mu'ujiza ce amma yana faɗa da mu'ujiza kasan mutum ɗaya da a yi mashi dandazo ba kuma mutanen nan sun fito mashi ɗaya ɗaya ɗaya ba sun dira masa ne sun dira masa ne da ma masu suka dira masa da masu suka tuttura kawai sai aka gaya ya ɗaga masu kawai ya watsar da su ya dunga man gare su kafin ya zaro takobi ya takobin na kuma yana mangara da mangara sai da aka kada da yawa kafin a zaro takobi to shine shin bai ke cewa mujiza ce amma ka san wanda zuciya ta bushe duk da abin da suka gani ne sun dai yaƙi shi yasa suka sami shahidai da yawa shahidansu duk da shi imam hussein da jama'ansa gaba ɗaya ba su kai mutum ɗari ba har da maza da mata da jarirai duk gaba ɗayansu ba su kai mutum ɗari ba an ce ainihin shi da sabansa saba'in da bakwai ne kuma iyalan gidansa goma sha takwas to kaga ba kai ɗari ba to amma so in can dubu dubata lokacin suka sami shahidai ɗaya ɓangaren can shahada fi sabi da shaidan sai da ka sami shahidai dubu ɗari da hamsin har umar bin sa'ad ya aika ma ibn ziyar bai san yadda zai daga wa cikin ba zai ba zai yi hakara mai bizan wa'annan don sanya waita sai la'anan nan ya rubuto masa zuba yashi a fuskokinsu da idanuwansu ka basu sannan bayan zuhair ya yi wannan yaƙi sannan ainihin waɗansu an ci ƙarfinsa da miyaku da su zifa da duwatsu da irin su wani lokaci umar bin sa'ad kan daka musu tsawa ce kun san wa kuke aikwa ku jebe shi da dutse kar ku je kusa sai su dunga zuwa jefa zuwa ba sai mutum ya raunana sannan wasu su je su ce su sare shi aka ce wasu wanda suka je suka tsare shi karshe su ne da wani kathir bin abdullah sa'abi da muhajir bin aus su suka su biyu nan sai hussein alayhi salam yake cewa ya zo hayar Allah ya fusarta ka Allah kuma ya tsine maka saka tsinewan wanda aka yi shafe su ya zuwa birori da bursanai alhanzirai ke sai amur bin arza al'ansari ya zo ya tsaya kamar gaban imam hussein yana kare shi daga makiya lokacin yana fuskantar kibo da kirjinsa da goshinsa ya zama ba da ko ɗaya daga cikin kibar da suke turowa bai samu hussein ba yayin da raunuka suka yi mashi yawa ya juya ya zuwa ga abiya abdullahi ya ce na cika to na biya ya bar da rasulullah duk ko ina shi ya zama garkuwa ne da kansa ya zama jikinsa garkuwa ga imam sai na ana ta cillo kiba amma shi yake sa sai ya ce na'am an ta amami da jar an gane ma'ana an ta amami na faɗa ba na ce amami ko bai ne ya daya ba yana nufin kawo ce ne ba an fahimta ainihin za mu iya fahimta muka ce kana tare da ni an ta mai yana kamar za ta sako za ta sa wato ce ga ga jama'a na kana tare da nasa sai ya ce fakara rasulullahi min nisara ka gaida mini da masu Allah ji imam musu ke ce ma shi wannan mutum mai suna amr bin qarda al-ansari wasu daga cikin sabon imam Hussein sabon manzo Allah ne a lokaci guda sai ya ce ka ka gayar mana manzo Allah wa alimhu anni fil athar ka ce masa gani nan tafi sai ya faɗi yana shahidi to sai dan uwansa na jini dan uwan shi wannan amr bin qarada ne dan uwansa na jini shi kuma yana tare da ibn sa'ad allah ya sauke sai kira da ƙarfi kalmominsa ce la'anan nan yake cewa ya hussein ya kaza garrarta ahi hatta katalta ya ce ya hussein ya makarci karu ɗan uwana ka kashe shi sai Hussein alayhi salam ya ce inni lam agrur a haka walakin na la hadahu wa adallak shi ni ban ban rudi dan uwanka ba Allah ne ya shirye ya shirye shi kai kawai ya batar da kai sai shi wancan tsinannan ya ce qatalani Allahu illam aqtulka wai Allah kashe ni ban kashe ka ba sannan sai kawo hamla wato ya kawo ya zaburo da nufin zai zo wai zai soki zai soki hussein sai na fi bin hidar al-jumali ya tare shi ya soke shi har ya kada shi to sai kafin ya kashe shi sai ya sabai suka zo da kawai suka suka ɗauke shi to insha Allah zan da yake lokacin sallah yayi zan dakata a nan daga karanta abin da ya faru bayan sallah insha Allah ma dan sake duba darussan da ke ciki insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi